wannan abin a matsayin zina amma ba zina bane na'am ba zina bane zai iya zama a ce ba kyau a ce bai dace ba a ce makruhi ne a ce haramun ne amma ba zina bane don mene domin su a urfin su idan suka yi wannan haduwan da sanin iyaye suke wannan haduwan ko da sanin iyaye wato uba ya sani uban wannan ya sani waliyin wannan ya sani waliyin wannan ya sani to tun da an samu wannan shubuhan kuma a wajen sun aka wannan haduwan kawai siga ce ake jinkirtawa to jinkirta siga kuma aure bayan zuwa ce da shi na'am amma amma watan akwai siga wato wasu malamai suna ganin cewa urfi misali al'ada ya zama kamar yanzu misali zai yi ba ya zaki aure ba dole sai an faɗi da baki ba duk abin da yake zai hallin mahallin siga zai nuni zuwa ga siga don a wannan lokacin sunanta wajen jama'a matar wani shi ma sunan shi wajen jama'a mijin wanci ko ba haka bane a kamar yadda suke cewa ma idan da zai rabu da ita ya bar ma ba wanda zai bashi mata duk garin manbut ne to saboda haka ko da yake abin ba wai daidai bane kuskure ne amma ba sunan shi zina wanda yake da haddi a kansa ba mun za akwai kaida da ake cewa tudra al hudud fi shubuhat ana kora haddi saboda shubha ko min kankancin shubha to a nan wurin akwai shubha maganar da abin da ba a samu ba shine ba a sami figa ba amma shaidu jama'a suka figa da suka ce duk sun sani wannan sunanta matan wani wannan sunanta matan wani a matsayin jama'a za su iya dauka wannan a matsayin shaida sadaki mun sani ana jinkirta shi wannan ba wani abu bane ana jinkirtawa don haka ba ina cewa watan ina halatta irin wannan auren bane na ce zai iya zama haramun zai iya zama makaroni zai iya zama abu ba kyau ba ina cewa abin ya halatta bane amma ba zina bane wanda yake tarattubin haddi a kansa ina fatan mun fahimta so irin waɗannan abubuwan suna nan dai cikin al'umma da dama wanda yake yanzu misali a ƙasar larabawa ma ya shahara wani nau'in aure da suke wanda shi ma ba za a kira shi zina ba illa dai abu ne wanda za a ce ba kyau abu ne kaza da kuma shi wancan yana haƙu bihin na sabu su waɗancan na waɗancan kabila ko ba haka ba idan ya yi za a ce wani ɗan wani ko za a jingina cikin nasabansa to don haka dai kawai watan wani abu ne wanda yake al'adan su ne ya zo da shi amma nau'i ne na aure illa da kurakurai a cikinsa ina fatan mun fahimta Allah ya gane don so a takaice dai wannan babin yana magana a cikin tsari ko bawali a tsaye حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليقول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان watan yahaya ya ruwaita daga imam malik da yahaya ibn sa'id ya ce dakhala arabiyun anan kaga hadisin ya zo mursal wajen ya ayyukan sa'id bai ga manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne da aka ce kawai an ayyukan sa'id sai aka ce da kala arabiyo amma hadisin ya inganta bi dariqi ya kawo muttasil an Anas ibn Malik an Abi Huraira da dama daga cikin sahabbai so da ya zo anan da isnadi mursali amma kaga anan yanzu shine irin misalin da muke bayarwa in mutum ya karanta wannan hadisin wani wanda ya dan fara karatu da ce wannan hadisin da'ifi ko ba haka ba me ya ba'am din shi mursali ne tabi'i ne yace qala rasulullahi ko ko dakhala arabiyun masjida ya sha da sabi ambaci sahabi ba to amma wannan hadisin ya zo da wannan lafazin da tsarika muttasili ya fi ta hanya goma da wannan kuma lafazin ina fatan mun fahimta saboda na'am zai iya zama ba'ifi ne da wannan isnadin sahihi ne da sauran asani ɗinsa da haka ba za a iya ce mushi ba'ifi ba kai tsaye da haka hadisi ne ingantacce ala kulli hali a nan dai an zo da shi mursalan saboda imamu malik wannan mun saba faɗa zamaninsa ba a sharɗanta ambatar rijalul isnadi dole a cikin kowane hadisi ba to haka irin su imamu malik sun suka ce ya hafi sa'id ya ce a wajen su kawai wannan hadisin kowa ya san kawai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda sun san wane ne ya haifu sa'id kan roci hadisi daga wajen su ya ce wani balaraban ƙauye a nan an ce wani balaraban ƙauye da ya zo shi ne dole kuwaisira zulkuwaisira guda biyu ne akwai zulkuwaisira tin nakti shi ne wanda ya zo sai na rasulullahi ya rabu wata rana yake cewa wannan rabon ba yi ta dan Allah ba wani ya gudu ba wanda sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da an kashe shi to da ya zama karshen fitina ba za a ƙara samun fitina ba a bayan ƙasa wanda sai na rasulullah sallallahu alaihi har yanzu yace a cikin safan shi akwai mutanen da za su bayyana ga su dai a zahiri su fi kowa ibada su fi kowa sallah su fi kowa azumi su fi kowa amma kuma suna ficewa daga cikin addini kamar yadda baka yake fita daga cikin kwanni ba akwai zurhu wa yusra tamimi al-yamani wanda shi ne wannan wanda ya zuwa cikin wannan hadisi wato shi ma dai sunan shi zurko ikra amma shi ne mutum ne mai wato kauyanci Allah ya kara masa yarda wato shi ne wanda ya taba zuwa yake manzo Allah ya rasulullahi Allah ya shigar da ni da kai aljanna bayan mu kare sa kowa manzo Allah ya ce ai ka takura wa Allah abu ne fadi aljanna ai za ta ishe ni ni da kai da wasu da kowa da kowa don me za ka je bayan mu karkasa kowa to shi kawai ya je ya more daga shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to to kuma shi ne kamar yadda ya fi a mafi ingancin zance wanda ya ruwaita bai manzo Allah ya shine tashin kiyama ina Rasulullah ya ce me ka tana dabba tashin kiyama ya ce Rasulullah wallahi ni ba salloli na tare da ba ba azumi ba ba wani ibada ba sai dai kawai ina son ka kawai ina son ka gaira anni uhibbullaha wa rasuluhu sai na rasulullahi ya ce ai shikenan mutum yana tare da wanda yake sahabbai suka ce ba mu taba murna muka yi farin ciki a rayuwar mu ba kamar irin wannan ranar kaga shi manzo Allah ya tabbata ma kawai kana da da wanda yake bai shaɗan ta wani sallan da sauransu ba amma shi wani da yazo ya ce ya manzo Allah ya rasulullahi manzo Allah ya tambaye shi ne kake so ya rasulullahi abdi murafaqataka fil janna ina son in sami murafaqan kai zama tare da kai a cikin aljanna sai sai ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce to inni ala nafsika bi kafarat sujudi wan nasu niya yace to ka taimake ni akan kanka da yawan sujada yawan sallah kenan cikin dare lokacin da mutane suke bacci ko ba haka ba kaga wannan da aka tashi kake rike cikin dare lokacin da mutane suke bacci a daidai lokacin da ita kuma sai da Aisha aka bata aljanna ita tana baccin ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallan in ta zai zo zai sujada ya dauke kafan ta yi sujada in ta in yi daga daga sujada ya gyara mata kafan ta ci gaba da baccin ta ko ba haka ba ko amma kuma ita ma gaba da aljanna shi ko wannan aka ce mishi sai ya taimake ni akan kansa da yawan sujada sai na Abdullahi ibn Umar ma haka manzo Allah ya ce mishi inna Abdullahi rajulun salihun law kana yaqumu min al-layl ko ni'mar rajulu Abdullahi law kana yaqumu min al-layl shi ma aka sharon da masa kiyamun layl to da duk abin da kaga wai an ce ma wani sharadi ne na samun abu karka dauka sharadi ne ga kowa wani Allah na iya bashi abin ba wani sharadi ko duk abin da kake ganin sharadi ne sai an yi shi ake samu yardan Allah ko aljannan Allah ko rahaman ubangiji wani in Allah zuwa ta ya so shi da wannan nau'in rahaman sa sai ya bashi wannan abin ba kowane irin sharadi kamar yanzu ita dai sai da Aisha radiyallahu anha a wannan hadisi to zulhuwai kira at-tamimi ya shigo masallaci sai ya bude farcin sai ya bude tufafin sa kawai ya kuma gindi ya bude shi da san muhimmancin masallaci da sauran wajaje ba ya dauka kowane irin waje ne dan yi bawai sai mutane suka maji awa a nan sai na rasulullah ya rahman shi da tausayin shi da jinkansa da kuma kallansa da wannan hankin na annabci ya ce a a fitane shi daga masallaci mazala sallallahu ya fi kowa sanin gurumin masallaci ya fi kowa sanin masallaci shine mafificin wuri bal ma daki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa anna al masajida lillahi fi buyutin adina Allah an turfa wa yukra fi hasmuhu duk da wannan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ku bar shi fitsarin sa utrukuhu wani riwaya la tazrimu alaihi bawlahu domin wasu da ce hikiman wannan shine in aka matsa mashi a nan zai yiwu ya je ya saki fitsarin su ya daji daga wuri ɗaya sai ya je wuri da yawa ko ba haka ba amma ka bar shi inda zai yi din ya yi a inda ya tashi yi din in an gama sai a wanke wani shi kenan to wannan kuma abin da sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi kenan ya ce shi kenan a bar shi aka bar shi ya yi fitsarin sa kusa rakuhu fa bala ya yi bawalin sa thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma'i sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake a kawo watan guga cike da ruwa fa subba ala zalikal makan aka zuba a wannan wajen a wani riwaya an ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi inna hadhihi almasajid la taliqu bi shay'in min fadilatikum innama ju'ilat almasajid min ajli dhikri was salati wa qira'ati alquran yace wannan masallatan mu wannan sunan shi masallatai ba a sa shi ya zama waje ne wanda za a sanya ma wani abu daga cikin daudar dukan ku ba fatan bawali kaki duk wani abu wanda yake da shi ne na dan adam wannan wajen ba wajen wannan abin ba an sanya masallaci ne kawai domin zikirin Allah da sallah da karatun alkur'ani a nan zikiri ya zo da ma'anansa kenan watan bil ma'anar khas dan zikiri zai iya zuwa bil ma'anar am in an ke zikiri ya kunshi duka waɗannan guda uku ko وعدم الصلاة لذكري هكا haka qur'ani ma wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu la zikrun ko ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi cewan zikiri ne to yakan zo kuma bil ma'ana al khas in yazo bil ma'ana al khas to kaga yana nufin wani zikiri sabanin sallah sabanin karatun alqur'ani wato masallaci wuri ne da ake karatun alkur'ani ake sallah ake karawa da wani nau'in zikiri kari akan waɗannan wanda ba waɗannan saboda duk abin da yake ambatan Allah ne kamar yadda wani daga cikin shekunan mu yake faɗi Allah subhanahu wataala shi ya bai wa ɗan adam kwangilan gina masa ɗaki da ya ba shi kwangilan ginin wannan ɗakin to da ya gama ya gaya masa ya biya shi domin shi Allah baya baya baya mashi aiki da sai an yi budget da an yi zan biya a kula jira ajrab sura kai kana gina ɗakin din shi ma gina maka wani aljanna ya biya sura ka ba wani wanda zai ce wai masallaci na shi ne masallaci na Allah ne da ka gina masallaci ka gama ya tashi a mallakar ko ina yawan faɗin kistan Zubaida ko lokacin da mijinta ya ce ya kake ta ko ko in ta kwana ɗaya a gidan wurin da ba mallakansa ba ba masarautansa ba ta kwana cikin masarautansa to ita sakakkiya ce aka rasa yadda za a yi saboda masarautansa daga wajen duk inda za a fita a jesu sai an yi tafiya akalla wata uku duk ta gaba da yamma kuma ya dawo cikin hayyacinsa yana son ya dawo ya yamma wannan rantsuwar nashi ya bar ranta ya rasa yadda zai haka da aka sami imam abu hanifa da umar da shi ke na abu mai sauki duk da kwana a masallaci ta wata kami kowane masallaci ke bacci rana shi ke ta kwana a cikin kasan da ba kasan shi ba domin masallaci wa annal masajid lillahi to Allah subhanahu wataala da ya sa shi ya gina masa ɗaki to Allah kuma shi ya faɗa abin da yake so a samu shi a ɗaki ko shi ne abin da muka fara karanta da abin cikin rufin azin Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil huduri wal asar rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'i zakati yakhafuna yawman tatakallabu fihi al qulubu wal absar Allah ya ce waɗannan gidajen abin da nake so a yi shi ne Allah ya yi umarni a ɗaukaka waɗannan gidajen kuma a yi ta ambatansu a ciki wato masallatai saboda ka ba wani wanda zai ce yana da haƙƙi tun ba da lalacewar duniya ba kuma yana cikin dalilin da za a gane masallaci ba dan Allah aka yi shi ba duk masallacin da za a shiga domin ambaci Allah wani ya hana to wannan alama ne daga cikin alamomin wannan masallacin masallaci ne na bira ba mun ce duk masallacin da aka hana masallacin jira amma dai ɗaya ne daga cikin alamomi ba da duk masallacin za a ji dan ai ɗaya daga cikin nau'o'in ambatan Allah wanda Allah ya umarni da a yi wani ya ce zai hana irin wannan ambatan Allah subhanahu wataala a ciki to alama ne na wannan masallacin bai cika abin da ake nema daga masallaci ba ko masallacin na mutumi ba na Allah in dai masallacin Allah ne to ga abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarni a yi masa a masallacin sa azin Allahu an turfa'a wa yuzkara fihi hasmu الله يتحدى وصب على ذلك المكان sai aka farara watan aka zuba wannan ruwan a wannan wajen watan ana dai nuna mana da tufafi da waje duka idan watan najafa ya zuba to ruwa zai iya farfashe shi وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال رايت عبد الله بن عمر يقول قائما قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه عذر فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول أروي ذلك الإمام مالك عبد الله بن دينار يشي na ga abdullahi ibn umar yana bawani a tsaye wato wannan bawani a tsaye kamar yadda muka ce irin irin mafara wurare haka da na wasu inda ake sa wajen bawani banda kuma dole mutum sai a tsaye zai iya bawali a waɗannan wajajen to shi kenan ka ga a irin nan inda mutum ya keɓanta ya kare kai shi ba zai fitar da ba san hijirantar da al'auransa ba shi kenan ya halatta a yi amfani da irin waɗannan wajajen wasu ila malikun an tambayi ma malik akan wanki watan tsarki da ruwa daga bayan gida ko bawani kamar yadda muka sani magabata abin da suka sani daga bayan gida shi ne ijma shi istinjabi da ruwa watan a farko da ba a ma san shi in an yi bayan gida sai dai kawai a istijmari istijmari ake to amma dai shi ma ya wankewa da ruwan kamar yadda na taɓa faɗin cewa sa ibn musayyab ma yana ganin cewa ma bai ma kamata a yi ba an tambayi wato imam malik akan wanke farji daga bawani ko bayan gida akwai wani hadisi da ya zo wani asar wani hadisi wato kalmar asar shine abin da aka waita daga magaba yana da ma'ana am yana da ma'ana khas zai iya nufin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko hadisin sahabi ko tabi zai iya nufin a'a maganar sahabbai kadai da tabi'ai wasu kan ce mai shine asar in aka ce magana manzo Allah sai ya ce khabar ba ta ma ya annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala balagani anna ba'd man madha kanu yatawadda'una min al-ghaib yace ya isar mani cewa wasu daga cikin wanda suka gabata suna tsarki anan tawadda ba yana nufin alula bane yana nufin suna tsarki ne a alula ka ai kowa dole ne ya alula da gari kowa haka ba suna tsarki da ruwa idan sun yi bayan gida wata ba tsayawa daga istijmari kawai wa ana uhibbu an aksila al-faraj min al-bawl yace ni kuma ina son a ce in nayi bawali shi ma na wanke da ruwa idan an sami ruwa ka san yanayin mujtama bi an larabawa bi an hijaz bi an na sahara bi an ne wahalar ruwa kila shi yasa ake tattalin ruwan ne hadin daraja babu ma ja'a fi siwak wannan babin yana magana akan abin da aka faɗi wa a cikin yin aswaki wannan yana nuna mana dai shi ma addinin musulunci addini ne na kula da tsafta kula da tsafta na ga duk mutumin da zai dauka kamar daga cikin addini ne ya dinga yawo guji-guji to wannan ya tuni addini ne wata rana wani ya zo wurin manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi yana da cikin sifofin musulunci da addinin musulunci ya muhimmanta su kwarai yanzu da yawa daga musulmai suka bar mu wanda ba musulmi ba har ya zama alama wanda ba musulmi zai gani gan shi ɗaya ko biyu amma ko da yaushe tsaf amma musulmi yana da damar da zai sa tufafi yana da fiye da ɗaya ko biyu amma kuma in ba a hankali wani lokacin sai kaga ba mu kula da tsaftan jikinmu muna ɗauka kamar wani nau'i ne na jin tsoron Allah mutum ya zo bai damu da tsaftan shi ko tsaftan jikinsa ko muhallinsa wanda ko ɗaya kuma ba haka ba sai na rasulullahi sallallahu alaihi ya taɓa ganin wani irin cikin sahabbai irin yayi ba tsafta yake ce mashi inna Allah yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdi idan Allah ya mabawa ni'ima ba Allah yana son ya ga asarin wannan ni'ima ba ka rika yawo bijibiji kai da kanka yanayin ka yana cewa mutane dan Allah ku taimake ni wannan mafi kyau addinin musulunci ba ya san irin wannan a wata rana an ce wani bawan Allah imamu shabal yana zaune ya ci kwalliya shi mutum ne mai shiga na kamala da cika ya sa tufafi masu kyau yana karatar da almajirin da sai wani zahiru mare irin wanda ya ki suke yawo bijibiji zai zahiru ya sha bali ba abotan Allah a cikin irin wannan tufafin naka sai imam shagali ya ce haka kai ma ba a yin kusan Allah a cikin irin naka tufafin tufafin da ake wata Allah a cikin shi ne libasu takwa ko wa libasu takwa zalika khair saboda haka maganan ba ta tufafi wace irin riga mutum ya sa maganan yaya zuciyar mutum take da haka babu shakka dai tsaftace tufafi da jiki wani abu ne wanda yake nan za mu ga hadisi da ibn rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana da ba din kada ya tsananta ma al'ummansa ba da ya wajabta musu yin aswaki tare da kowane Allah آه حدثني يا عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فابتزلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمص منه وعليكم بالسواك an ruwaita hadisi daga yahaya daga malik daga ibn shihab daga ibn sabbak ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi a wata juma'a daga cikin juma'o'a wato wata ranar juma'a ya ma'ashar al-muslimi ya ku al'umman musulmi inna hadha yawmun lallai wannan rana ne ja'alahu Allah idan Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya zama idi wato an ce idi kaman biki ke addinin musulunci idi na ibada ranaku biyu ne wato shine ranan sallah karama da ranan sallah babba to amma bai hana addinin musulunci ya kira wasu ranaku idi idan kira na istina na luga wato a harshen larabci shine kamar misali ranan juma'a kamar ranar da wasu muhimman abubuwa suka faru a tarihi domin abin da ake nufi da idi shine ranar da ake wani biki babu shakka a cikin shari'a babu wata rana ta idi in ba waɗannan idin guda biyu ba amma kuma a lura da ainihin ranar juma'a kamar yadda muka gani Allah subhanahu ta'ala ya kira shi idi Allah ya fifita ranar juma'a da shine ranar da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da annabi Adamu alaihi salam a bayan kasa so da haka Allah subhanahu wataala ya sa ma zuri'an annabi Adam wannan ranar ta zama wata rana da duk in ta kewayo suke tunawa da ita tunda dai a ranar Allah ya kawo annabi Adam bayan kasa to duk in ta kewayo duk sati sai an tuna da ita an yi murna da kewayowanta saboda a cikin irin ta wannan ni'ima ya faru so da haka sai na Rasulullahi ce Allah ya sanya muku shi ku zama idi so da haka ku yi wanka watan saboda ranar idin ku ne idan ranar ta kewayo ku wanka ku shiga wani hadisi yana cewa ba zai watan ici mutum ba a ce akalla duk sati ko da ranar ku zai kwana bakwai bai wanka ba dai akalla duk sati so ɗaya juma'a da yi wanka saboda haka addinin musulunci yana son ranar juma'a mutum ya wanka musan hadisin wanda mutumin da ya wanka ranar juma'a ya tafi masallaci a sa'ar farko ko sa'ar farko a nan yana nufin yaushe ne na sha biyu a sa'ar farko tana nufin kamar misali mu ce farko farkon lokacin wadha kamar da safe irin karfe tara karfe tara da rabi zuwa goma din nan to duk mutumin da ya tafi masallaci a irin wannan lokacin to yana daidai da wanda ya sadaukar ko ya bayar da ya yanka ko ya layya da raƙuma to haka dai gwargwadon wata lokacin da mutum ya tafi don haka dai yin wanka ranar juma'a wasu ma suna ganin shi a cikin farillai to amma dai magana mafi karfi shine sunna ce mu'akkada man kana inda hutibun fala yadurruhu an yamussa min wanda yake da turare to yana da kyau ya dan shafa wannan turaren wato yi kokari ya zama bayan ka yi wanka ka sa turare saboda ka zama jikinka yana fitar da kanshi mai daɗi ba ka je masallaci kana ta kuna ta damun juna da wari ba a je masallaci duk wanda ya cika masallaci da ra'iha mai daɗi wannan shi ma abu da ake so ne wa alaikum bisiwak kuma kuliginci asiwaki asiwaki daga cikin sunan fitra ne kamar yadda muka ce suna ce mai karfi wacce sai sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace da ba din karya tsananta ma al'umman sauma da ya sanya ta ta zama farilla malamai suka ce takan zama kuma mafi muhimmanci wato sunna mafi karfi kuma a cikin tsayin lokaci biyar na farko lokacin da mutum ya zo zai alwala an so ya aswaki sunna aswaki yana ƙara karfi na biyu idan yana da alola sai ya zo zai yi sallah da shi ma nan kaga yana da alola ba zai mata alola ba amma dai shi ma sunna ne mai karfi sai na rasulullah yana haka shi ma a yi asuwaki a wannan lokacin lokaci na uku lokacin da za a yi karatun qur'ani idan mutum zai karanta alqur'ani mai tsarki an so ya yi asuwaki malamai alaramun suna cewa daga cikin watan fahimi haddan alkur'ani yawaita aswaki don mutum yana son ya sami haddan alkur'ani daga cikin abubuwan da suke ba da haddan suke sauƙaƙa haddan alkur'ani mutum ya zama mai yawan tsarkake bakinsa domin wannan tsarkakewan da ake idan Allah yana tsarkake baki ne daga abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala baya so kharajatil khabaya min fihi bo a lokaci na hudu bo bayan tashi daga bacci a taida mutum ya tashi daga bacci an so ya aswaki lokaci na biyar lokacin da baki ya canza da dukkan abin da zai sa baki ya canza ga wani ya ci albasa ne ya ci tafarnuwa ne a ya ci abinci ne ma bakin shi ya canza ko ko a'a ya yi shiru ne ya daɗe yana yin shiru zai magana dan yawan shiru ka dade kana shiru yana sa baki ya canza haka yawan magana shi ma yana sa baki ya canza haka jin yunwa ko shine irin na masu azumi laqabu fa bisa'i abu yabu inda Allah ya zo yi miski ko wanda idan mutum yana azumi za ka je rana ta dan buga hanjin shi ba komai to hanjin sai ka fitowa da wannan iskan sai ka rika iskan na wani wari wanda manzon Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi yace wannan warin a wajen Allah ya fi kanshin almiski wanda dalilin wannan malamai suka yi sabani wasu ka tafi akan cewa inda haka ne to a bar bakin haka nan kar a yi aswaki wasu ka ce a'a dole a yi aswaki ko da azumi illa dai kawai mutum zai aswaki zai yi aswaki da abin da bai da tsamu abin da bai da ɗanɗano watan kamar ko itace ne za a yi aswaki da shi ko yatsa ne ko brush ne ya zama ba a sa mashi wani ajin ba a sa mashi wani a wani abin nan watan mai da zai sa shi ya zama yana da wani ɗanɗano ba wannan duka suka ga cewa ba laifi bane malaman mazhabin shafi'iyya suka ce a'a su suka fassala suka ce aswakin da za a yi kafin zawani cikin azumi abu ne mai kyau saboda shi yawanci ana yi ne na ragowar abincin da ya dan makale ga baki misali bayan mutum ya yi sahur bai samu ya yi aswaki ba to in kafin zawari ne zai yi to ba laifi ya yi saboda kila dan abincin da ya makale ya fita amma in bayan zawari ne in ma da abincin ya riga ya rubu to suna ganin cewa ba za a yi aswaki ba saboda wannan lokacin sai dai kawai a yi saboda warin bakin da sunna kuma tana kan wannan warin bakin wallahu alam ala kulli halin dai matsala ce ba ba ni gode da hadisan da suka nuna cewa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aswaki ba so ɗaya ba so biyu ba cikin azumi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sai da suna Aisha ta cewa kullum ya shigo gida farkon abin da yake shine ya je wajen aswakin sa ya aswaki tukuna sannan ya ci gaba da duk abin da zai yi dan haka dai ana son yawaita tsaftace baki musamman a masallaci musamman a masallaci domin duk da wajabcin sallah da wajabcin halartar masallaci da yadda addinin musulunci ya dauki zuwa masallaci a halarci sallah amma sai muka ji manzo Allah yana ga mana man akala min hadhihi shajarati fala yaqrub masajidana ko dina bi rizqum duk mutumin da ya ci daga itaciyar a dan tafannuwa kenan ko duk dai abu mai wari irin na tafannuwa to kada ya kusanci masallatai saboda kada ya zo ya cutar da al'umma wannan kuma kamar yadda muka taba faɗi ina jin a nan wurin na faɗa ba wai na nufin wai kawai warin baki ba haka kuma duk mutumin da ya shiga rana rana ta buge shi kwana biyu uku bai wanka ba shi ma kada ya shiga masallatai don zai cutar da mutane haka kuma duk mutumin da ya bar tufafin shi shi ma suka yi datti kamar irin kanikawan sai mutum duk da dai a nan na ga abin da sauki amma a sauran garuruwan mu da dama wannan zahira ne sha'i'a bakanike yana karkashin mota biji biji da kayansa ya ji ba zai tashi zuwa masallaci ba sai ya ji liman yayi ikama sai ya garzayo a guje ladan yana ikama ya zo cikin wannan tufafin nashi na kanikanci ana a daidaita sahu mutanen gefen shi suna mammatsewa haka ba su san su haɗa jiki da shi kuma wanda ya cutar da su har ga Allah ya cutar da su kuma inda neman aure zai je ko zai je wani wata harka ta tafi duniya zai tsaya ya canza kaya har ya shiga da in ka ganshi sai ka ƙara kallon shi wannan bakaniken nan ne kuwa saboda yadda zai caba kwalliya amma za a zo wajen Allah subhanahu wataala ba a damu a zo a kowane yanayi ba shi ma wannan ya shiga ciki shi ma addini baya son mutum ya zo duka yanzu na birihi su ya ɗauki waɗannan haka irin waɗanda yanzu suke za a ga sun mai da cuta watan da Allah subhanahu ta'ala ya yi musu imtihani da shi sun mai da shi watan wani wani wani jari ko su mai da shi haja na kasuwanci suna zuwa suna kai ma al'umma kukan Allah kun ga abin da Allah ya yi mun kun ga yadda Allah ya yi da ni ko ana kai karan Allah wajen bayin Allah a zo masallaci da ciwon da in ka kalla kila wani sai da ya kama shi sai jiri ya kama shi a hana ibada mutane tartibi a cikin ibadan su duk dai wai dan a sami arufan mutane a sami jin tausayin su ko da yake suna da laifi don mafi yawan masu wannan mafi yawa duk mutumin da ya dauko yaro jariri cikin mummunan hali mara lafiya ya kawo shi masallaci yana bara da shi to tamanin bisa ɗarin masu yin wannan abin ba masu gaskiya ba ne rashin tausayinsu ne har ya kai su ɗauko yaron su aje shi a masallaci su su nemi kuɗi da shi da suna da tausayi da sun tafi da shi wajen da suke tunanin za a samu ma yaron magani su bar shi a can su je suna yawon neman maganin amma sai suna ganin cewa wannan haja ne sai sai kadai ba ba kowa a cikin mujtama yana da nashi daban a cikin yadda ya kamata a ce an magance dan da kowane masallaci suna da sun mai da masallacin matsayin mujtama matsayin watan yan uwa matsayin dangi da duk ire-iren waɗannan abubuwan da suke tasowa da za a rika magance su ba tare da sanin kowa ba ma Allah ya taimake mu وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك an ruwaita daga imam malik daga abu zinad daga a'raj daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu yace manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ba din kada in tsananta ma al'umma ta ba da na umurce su da aswaki wato a wani riwaya tare da kowane sallah a wani riwaya ma hadisin yana cewa watan da ba din kada in tsananta ma al'umma na ba da na sa sun jinkirta sallan isha'i zuwa sulutul laili sulutul laili anan yana nufin watan bayan karewan ɗaya bisa ukun daren farko watan dare misali idan ka kaddara karfe shida yake farawa misali da ƙarin karfe shidan asuba misali awa sha biyu ko to sai ka ce sulusun laili karfe goma da minti ɗaya ko karfe goma da minti ɗaya ka ga sulusun laili kenan saboda lokacin ne awa hudun farko suka ƙare to wannan shine ainihin lokacin sallan isha'i mafi kici sai na wasu lafi da ba don kada ya shaka tsananta ma al'umma ba da yi musu umarni da jinkirta sallah zuwa wannan lokacin kuma da yi musu umarni da yin asuwaki tare da kowane sallah wannan hadisi nuna mana bayan nuna mana muhimmancin asuwaki har yanzu kuma nuna mana addinin musulunci mai sauki inna hadha dina la yusrun wa lan yashhadu dina ahadun illa ghalabahu yasiru wa bashiru ko yasiru wala tu'assiru a bashiru wala tunassiru fa yasiru wa bashiru wa sa'inu bi gudwati wa rawhati wa shay'in min ad-duljati haka wa qarib a watan addini dai gaba da addinin musulunci addini ne mai umarni zuwa ga saukakawa hadisi sai da suna aisha suna cewa ba a taba masayi na rasulullahi arzin abu biyu ya zaba ba sai ya zaɓi wanda ya fi sauki matukan abin bai zama saban Allah ba wato duk lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya baka dama to amma a nan wurin shi sauki kalma ce nisbiya kalma ce nisbiya sai na rasulullahi kasance shi shari'i ne wato yana zuwa da shari'a ne wanda kowa kuma dole ya so ya koyi da wannan to duk abin da za a zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaben wanda ya so shine za ga Allah subhanahu ta'ala yana ga mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to amma a cikin wannan saukin kuma akwai wanda misali yanzu ya kai maka kiyamun laili ya raka a hamsin cikin dare mai sauki ne gare shi wani kuma raka a hudu ma mai wahala ne gare shi wani shafa'i da wuturi ma mai wahala ne gare shi inda an sami sallan ishan to madal ko to kaga a nan wajen ba za a ce mu wancan mai raka'a hamsin ya tsananta saboda shi wannan bai iya yin raka'a uku ba ma wata akwai abin da shi mai sauki ne ga fitran dan adam ga halittar dan adam ya kamata kowane mutum ya zama ya iya duk mutumin da kaga ya kasa iyawa to tsiyarsa ce kawai ta sa ya kasa iyawa amma ba dan Allah subhanahu wataala bai bashi daman yi wannan abin to yawanci su ne wannan hudud din da addinin musulunci yake zuwa da su to kari akan wannan kuma gwargwadon yadda mutum ya sabar da kansa gwargwadon yawan ibadan mutum gwargwadon yawan riyaban mutum sai abubuwa da yawa masu wahala su zama shi masu sauki ka gani fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana yawan sallah har aka ga cewa ya rasulullahi da ta zauna ka huta ji ai shi hutun shi a cikin sallar ne in yana sallar ne zai je yana hutawa jin daɗin shi gaba ɗaya cikin sallar ne to bayan Allah Allah subhanahu ta'ala da yawa ya sa jin daɗin su cikin ibada ne ga Allah subhanahu ta'ala dan haka waɗannan ba za a ce sun daukan ma kansu abu mai tsanantawa ba abinda ba a so kai kanka wato shi yasa ce kalma ce biya kai kanka ka rika abin kana jin da mashakka to shine sai ka dauki wanda yake wannan sauki matukan wanda yake saukin ba laifi bane a wajen Allah subhanahu ta'ala kuma abinda ake nema har yanzu kada ka ce ka wallahi ni ba zan iya kaza ba mun sani ko da rami ne mutum ya zo tsallakawa aka san ɗatar rami aka ce a zo abuja a tsallaka duk wanda zuciyar shi ya karye tun farko to yoyuwan ya zama shi zai fada shi ya fi karfi amma wanda ya sa maran shi kai wannan dan ramin ai zan iya to yoyuwan ya iya shi ya fi sauki da kada a ce maka zo ga ibada kaza wanda zaka sami alkhairi mai yawa cikin shi kace ka ni wallahi ina tsoro ba zan iya ba kaza to daga nan wurin kuskuren ka shine ka mai da iyawar zuwa gare ka da ka dauka cewa Allah ne zai taimake ka kai ai wani ma mutum ne da ya samu yayi dan haka ni ma me zai sa in kasa zama irin sa in yi to da sai Allah subhanahu wataala ya taimake ya kai ma ka samu kai sura bayan da ake nema dai ba wa watan kullum ya isti'ana da Allah subhanahu wataala cikin dukkan ibadu sai ibadun su zo mashi da sauki فحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره انه قال لولا ان يشق على امتي لامرهم بالسواك مع كل نزول. يأتي الروز مالك عن ابن شهاب لك حميد بن عبد الرحمن بن عوف لك سيدنا ابو هريره يأتي من زان الله كراد ان الله ثبت اجريش يأتي واتن كوكو يأتي من زان الله يأتي لولا ان يشق على امتي da ba din kada ya tsananta ga al'ummansa ba la amarahum bi siwaki ma kulli wudu'i da yayi musu umarni da aswaki a lokacin da suka zo wajen kowanne alwala to kuma daga cikin hikimar Allah sai zama a cikin alwalan kuma akwai aswakin ko dinda istiyaq ake yi da yatsa nau'i ne na aswaki ko dama shi aswaki ba wai sharadi bane sai da wannan itacen ko sai da itacen ma musamman na arat wannan in gai ta yi sunna amma shi aswaki manufan shi dai a sami abin da zai fitar da baki da kyau ba tare da ya fitar da ya bar muhallafa ba tare da ya bata bakin ba ya cutar da bakin ba shi kenan ya zama na aswaki da shi dan haka wanda yayi da yatsa yayi aswaki wanda yayi da broshi yayi da shi yayi aswaki wanda yayi da duk dai abin da zai iya zama abin watan share cuta ne daga baki shi ma yayi aswaki wallahu a'lam to kitabu salat ina ganin kitabu salat wato yanzu zamu shiga cikin littafin sallah wanda yake ita ce imamu din wato ginshikin addinin musulmi shar'an ta mu bayi sallah ita sallah ibada ce wacce take idan mutum na yin ta to ba zai dade yana aikin banza ba ko an zauna majalisa ana cin naman mutum karfe biyu ana ta zagin wani ana batanci gare shi ya kira sallah karfe hudu saura minti goma ka tashi ka je ka shirya kai alola ka shiga masallaci kai sallah zai wuya ka idar da sallah kai dan azka din ka dawo a zauna a cikin wani wannan hirar a majalisa ko ba haka ba da yawa irin masu zama wanda suke kashe lokaci ba san ma abin da suke yi ba kawai ai ta kashe lokaci a banza ana kallon kwallo ko ana kallon fim ko ana yin wani abu dai wanda yake bai da amfani cikin rayuwar dan adam lokutan sallolin nan da suke takalluli a rana guda biyar kaman munabbi ne gare su kaman muzakkir ne kaman mai tunatarwa ne gare su da an kira sallah to inda zai tashi je masallaci to Allah idan ya dawo zai fara zanen wani abu mai amfani kuma domin ya je kansa cajin zuciyarsa ne ya jaddada ahadinsa da ubangiji to haka ya ƙara kusantan ubangijinsa in ya dawo zai sami wani abu mai amfani gare shi to haka ba wani abu wanda ya nazzama lokacin dan adam a tarihin halittar dan adam gaba ɗaya kamar sallah ba abin da ya ƙara lokacin mutum kamar sallah in kana so ka ga mutum wanda lokacin shi yake tsare ɗari bisa ɗari to ka samu mutumin da yake kula da salloli a kan lokacin to za ga yana yin sauran ayyukansu kuma a lokacin da suka dace in kana neman mutumin da yake ruɗa shi kanshi bai ma san me yake yi ba wanda za a ga zuciyar shi a takura a lalace baya jin daɗin rayuwarsa to ka samu mutumin da yake bayyana sallah baya kula da sallah a cikin lokutansa duk mutumin da yake bayyana sallah za ka samu ko da zai je duk yawancin su sune za a ga sun je da daddare a je ana ta fati ana kiɗa da ƙara ana rawa ana ne duk wannan abin da ake ko ana shaye-shaye duk ana yi ne wai don a manta da damuwar duniya duka amma kuma waɗannan sun fi kowa kuncin zuciya duk za su gama wannan su gama mata a jikinsu su gama jin daɗi amma zuciyarsu da za su fi jin shi a kuntace su wani abu ne sun rasa shi wanda kuma wannan abin ba a samun shi sai a wajen bin Allah subhanahu wataala sai a wajen bin Allah duk wanda ya bi Allah subhanahu wataala sai ya sami takmila na wannan abin sallah saboda girmanta kamar yadda nake yawan faɗi ko da yaushe ita ya ishe mu mu gane girman sallah tsaraba ce tsaraba ce ta miraji ko tsaraba ce ta mi'raji lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya je yayin mi'raji ya gana da ubangiji ba abin da aka yi miki na wajen mi'raji ya gana da ubangiji to sai ya zo mana da tsaraban irin kayan wani dan duk wanda ya tafiya in mutum ya je Kano da ya zo za ya farko abin da ake ganin shi na gurata ko farko abin da ake zaton a ganshi da shi shine a ga sallallahu alaihi ita ba san kana wasu zo zare su ko me makani kenan ko a doya ce to su zo zare mu zai koma da doya ko to duk inda ka zo dai kana neman irin kayan mutanen wajen kai tsaraba da shi ka koma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gana da Allah fa kana qaba kausaini aw adna sai ya zo mana da tsaraban wajen tsaraban wajen kaga girmanta sura ga yasa kai in ka tashi kai magana sallah kaman kana wancan abin wanda yayi sallallahu alaihi wasallam al-musalli yunaji rabba kai ma kana ganawa da ubangiji ne lokacin da kake sallah munajati kai tsaye kuma kai tsaye ga ka ga Allah kuna magana shi yasa a hadisi ma ga in zaka yi kaki ma kar ka yi ta gaba saboda Allah na nan a gira gaban ka ko to da ganawa take da shi kai tsaye da ubangiji al-musalli yunaji rabba fa alaihi an yata'ahhara don haka ake son lallai mutum ya kula da wannan ibada sannan daga cikin kiran Allah kuma saboda kada bawa ya dauka an ce an yi sama in zai yi sallan ya daga kai ya ga daga kai ma ana sallan makaruki saboda karka dauka zamani can ake kallo ko boko sam ne irin wannan na makamin aka ce da kake makruhi ne ma bal wuce wannan ma duk lokacin da ka kara kafa da lokacin da ka kara kusa da Allah ko duk lokacin da kana da ƙasa fasjud wa tsari ka yi sujada ka ƙara kusanci duk lokacin da ƙara ƙasa kan ka ƙarshen saman ka yi tafi ƙarshen ƙasa yi saiti da duga bikinka har duga bikinka ma suka wuce shi ko dan duga jiki sun ɗaga wanda a suna ake cewa a can ƙasa ko to goshin ka ya koma ƙasa to lokacin ka ƙara kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kamar yadda nake faɗi kullum nan wata hikima ce dan bawa ya san cewa Allah subhanahu wataala yana saman shi ko ta ko ina yana saman shi ta wannan saman yana saman shi ta wancan saman dan nan ma sama ne can ma sama ne ko ba haka ba nan ma sama ne can ma sama ne ko to Allah yana saman shi ko ta ko ina rigingimin masu cewa Allah yana wani waje wasu ce a ko ina da sauransu ni nake cewa ba wanda za su warware wannan rigimin sai sa hankali musamman malaman malaman irin masanin geography da astronomy da sauransu domin kowa dai yanzu ya riga ya yadda a cikin su wanda bai yadda ba wannan abar shi yana barci ne bai tashi ba tukuna in ya barka zai yadda cewa duniya globe ko ba haka ba to idan har an yadda duniya globe ne to saman na nan barayin karkashin kasan na can barayin ne ba ko ba haka ba daman na wani barayi ne kuma hagun na wani barayi ne yau wa kira wajen lakan da mahalin yana ko ba haka ba to zo da ka ga saman shi ke nan sai a warware rigima in dai an yadda da duniya blog ne shi ke nan magana rigimar ta kare ko ba haka ba to Allah ya gare ta mu shi kuma kamar yadda muka fani ran nan shi kuma duniya ba za ta zama a shimfiɗa ba sai ta zama blog Allah subhanahu wa ta'ala ya kara fahimta ala kulli halin wannan babin littafi yana magana akan sallah wanda take ita ce mafi muhimmancin ibada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bawa umarni da shi wanda yake idan mutum ya kula da ita ya kula da addini kamar yadda muka sani dukan mu dai mun sani hadisi yana cewa farkon abin da ake dubawa aikin bawa shine sallah idan ta cika to shikenan sai a ce ya cika sauran ayyukan ya wuce gaba mun Allah ya da matsayawa kirgawa ma ba za a yi har sallan ma ba za a tsaya zuwa ba insha Allah bilahi sabin wala iqabi in Allah ya da mu dama aikin mu ba namu bane aikin mu kawai mun yi dan Allah ya ce mu yi amma mun san inda aikin mu Allah zai mana hisabi wallahi mun shiga uku mun sani saboda haka muna fatan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bilahi sabin wala iqabin sai da na aisha ta sami iskali da magana sai ya rasu da layi ga yana Allah ya ce hisaban ya tsira a ƙurani sai ke wannan ana nufin layin da za a shiga aljanna ne kawai shi ne hisaban ya tsira amma duk wanda aka tsaya ana dalla dalla ana lissafi ana kirgawa sai ya tsaya ma ana kirga kirgan kanshi azaba ne duk wanda ya tafiya ya je hajji ya san wannan ko umra ya san wannan ga jirgi ya sauka ana gudu za a shiga kai an ce kayan ka yayi yawa ka tsaya ana kirga kilanka ko zo ka ga yadda gaba zai dinga faɗi mutum yana kyarma wani ma zubar da kayan zai ko ya siyar riyal biyar ko riyal goma abin da ya siya riyal ɗari biyar ya siyar riyal biyar dan dai ya samu ya tauri shi ma ya shigo abin da ya dame shi ya zai shiga ko to haka muke fata Allah subhanahu wataala ya zama mu ya shigar da mu to amma dai hadisi ya ce sallah ita ce farkon abin da ake duba duk mutumin da ya kiyaye ta shi kenan man hafiza ha fakar hafi rabbina wa man qayyaha fa huwa lima siwaha asiya wanda ya bayyana ta ya gofitar da ita bai kula da ita ba ya yi yanzu ya yi azahar ya bar la'asar ya yi magriba ya bar isha da asuba ya yi haka to wannan to babu shakka ya fi kamata da wannan haƙƙin Allah ne idan har mutum zai wofintar da haƙƙin Allah ganawa da ubangiji akwai wani daga cikin manyan waliyan Allah Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu an ce lokacin da yake riyaba yana neman ya isa zuwa makami mafi girma na kusanci da Allah da bawa wanda ba annabi ba zai iya kai ba wasan irin waɗannan malaman wannan fannin suna kiran wannan makamin makamin nufiya yana cikin wannan riyaban yana cikin ibada sai ya ji kira kamar daga hajji yana cewa bawa na abdulkadir sai dauka ko hajji ne kamar ubangiji ne ya sa hajji yake magana da shi yace labbaika ya rabbi yace ka je na dauke maka sallah yace a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim sai shaitan ya kuno nan da nan ya take ya fara ya kai ka gane ni inji shaitan yace to kai waye da ba za a gane ka ba ayo ka riga kai abin da za a gane ka ilimi na yasa na gane ka ilimi na yasa na gane saboda ai sallah ba nauyi ba ce balle a ɗauke nauyi ne ake ɗaukewa sannan kuma abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari ba shine kuma wanda yake bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce ya kai makamin da zai wadatu daga wannan ibada ai ba zai yi ba to haka duk ibadar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a isansa da kusancinsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya rayu har ya koma da zai koma zuwa ga Allah karshen wasiyyar shiga al'umma mun zo a babakar falmisan na bifo din nasi sai da ya fito idan su suna sallah ya ji daɗi ya ɗaga masu hannu to in dai har wannan ibada za ta zama haka a wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wane ne kuma wani bawa wanda yake ko wane ne koma bayan da har shi kuma zai ce shi kuma ya kai matsayin da sallah za ta zama abin wakiltarwa ko abin bari a wajen to malamai suka ce fiqhun sa wato ilimin sa shi ya cece shi a hannun shaitan Allah ya kara masa yarda shi wa imam Abu Qasim Jilani a wannan wajen dan haka duk mutumin da kaji ya ce wai ya kai wani makami kamar yadda Junaidu al-Baghdadi aka zo aka tambaye shi hararren kisan sa ko aka ce wasu mutane suna cewa suna kaiwa wani makamin da barin ibada yana zama musu daga sashi ne na isa matsayi wato su bar sallah su bar ibada wato su bar duk wani motsi na haraka na bauta zuwa ga Allah kamar sallah da ke yace eh ba shakka sun kai sakara su yanzu wannan sun kai jirgin su yayi yayi a ragin a sakara sun kai ka amma sakara suka kai Allah ya kare saboda babu wani abu duk mutumin da yana wasa da sallah to zai wasa da sauran ibadu don koma bayan sallah dan haka wasan dole ne a kula da ibada duk wanda ya ganci yana wasa da ibada wannan in waye da awan wai intisabi zuwa ga mutanen Allah wannan abin dariya ne abin dariya ne kamar da bayan Allah ke faɗi ne kamar mutum ne sai ka ganshi mace ce misali tana tafiya a hanya sai ta saba kwalliya da gwalɗinta a wuya mai tsada da abin hannunta mai tsada da zobe mai tsada amma ba riga ba zai tukur ai an yakin banza ko ai duk wata ibada ta azkarai da za a yi da nawafil da sauransu dukansu sunansu na filola in uwar kuɗi uwar jari uwar kuɗi ba ce kyau ba ai ba a maganan nafila to haka dole duk mutumin shi yasa malam malikiya suka ce ba za a yi nafila ba bayan an kira sallar magriba sai an yi magriba su na danga farilla kuma ake magana kuma nafila ai sai ka yi farilla in lokaci ya saura tunda lokacin na lokaci ɗaya ne in lokaci ya saura to sai kai tuna su filai ina fatan mun fahimci wannan daga ba maganar nafila a gefen farilla nafila za ta iya bin farilla lada na'am nafila za ta iya samun lada fiye da farilla ha subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan ko walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ardi la ilaha illallah mi'atu marra mi'ata marratin wa huwa afdalu laki ko mimma adbaqat alayhi samadu la yusau li ahadin amalun afdalu mimma yusau laki ko duk ba na fili bane waɗannan amma su Allah ya ba wannan manya-manyan ladan sallah ga ladan ta nan kidayu ne an san su sallan farilla amma sai ga mutum ya ce subhanallahi an ce ya cika mizani gaba ɗaya ya cika ma'auni gaba ɗaya ba wurin aunawa ko ba haka ba to amma da zai bar sallan to subhanallahi ma ba zai sami wurin aunawan ba ba ma ba ma zai hayo awan ba balle har auna shi ko ba haka ba to wannan yana da cikin rudanin da mutane ke fadawa nafila za ta iya samun babban ladan da zai iya cin mawani yare ba laifi ba ne ba laifi ba ne amma mutane hudu ba da yaran da za su gane afwan bari in ƙara ba laifi ba ne abu ne da watan ana so don shi ne manufan yin hudu ba ne a yi mutane nasiha musamman akan abin da ya faru daga satin da ya gabata zuwa satin da ya shigo a yi masu nasiha a kan shi ne hudu ba bayan nan kuma a tashi a yi sallah sharadin cewa sai da yaran larabci za a gudu ba ba malaman mazhaban da suka shakkanta wani sai dai a ce an so ya kasance da larabci na kwarai da gaskiya yi ya ce zai iya yoyuwa a karanta ayan alkur'ani a hudu ba a karanta hadisi ba yayi kwarai yayi shi a mazhaban malikiya abin da ake so da hudu ba abin da ake so mai rukunai ko anafis din hudu ba na ɗaya ya zama an raba shi an yi nare an yi nare to kamar matsayin wannan raka'a biyu din a wasu maza ba su hudu ba ɗaya ma suke ba su zama tsakanin su da kai na biyu bari shi sa kan magana na biyu ya zama an gode ma Allah an yi salati ga manzon Allah na uku ya zama an yi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na hudu ya zama an tsoratar an tsoratar wata an tunatar an ga mutane wani abu wanda yake tunatarwa ne ko tsoratarwa ko faraitarwa wata an dai wa'azi na ƙarshe a cika da addu'a shi ke na an sami hudu ba ina fata an fahimta to duka waɗannan kuma za su iya samuwa a cikin karatun alƙur'ani a cikin ayoyin alƙur'ani wata rana wani abokinmu yana ba mu labari wai sun zo wata rana an yi rasuwa sai suka ce wani daga cikin su wai za a yi karatun qur'ani ne ko sai kaddamar da shi ne karatun qur'ani sai ya ce ai kun san ni ba na cikin masu yin mamarmaci karatun qur'ani sai ka ce wa kuma yi duk abin da zaka iya sai ya fara kuma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina da to ne ko ne kike karanta mun ba qur'ani wannan ba qur'ani ne to Allah ya gano ta na'am sai Ah, da yi tsarin ba kawai ya cika da wankan shi. Na, sai dai ba a so mutum ya fitsari a wajen da yake wanka. Hadisi ya ce wannan yana haifar da wasu idan mutum yana haka wasu ya kama shi kada ya zargi kowa in ba kansa ba da haka in mutum yana son ya bawali sai dan matsa daga wajen da yake tsugune na haka sai da yake zuwa ya ga kan namu na zamani ne ina magana da yawa irin namu ne na gargajiya sai ya matsa daga wajen da yake wanka ya bawali a waje daban ina nufin amma irin namu na bayan gida ba irin namu na cikin gida ba na bayan gida nake magana na'am akramakallah